أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الثالث الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين أما بعد آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا قوم قوة رمضان hijiran ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda a yau za mu ci gaba da karatunmu cikin tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muke cikin suratu ali imran a karatun da ya gabata na jiya mun karanta aya na ashirin da ɗaya wanda Allah Ubangiji yake faɗin innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adhabin alim lallai waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah suke kashe annabawa ba tare da gaskiya ba ba tare da wani haƙƙi ba kuma suke kashe wanda suke umurni da adalci a cikin mutane Allah ya ce a yi musu albishir da azaba mai raɗaɗi ayan ya ɗauki ɓangarori da yawa ɓangaren da ya ɗauka na farko shine waɗanda suke kashe annabawa daga cikin banu isra'ila kenan yahudawa da su nasara da kuma waɗanda suke kashe wato masu umarni da kyakkyawan aiki wanda wannan umarni da kyakkyawan aiki ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko kafin ma a zo ga hadisan manzon Allah ya zo da yawa a gurare a cikin alqur'ani la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ba wani alkhair fi najwahum cikin haduwan jama'a da alakan jama'a sai dai idan za a yi umarni da kyakkyawan aiki ko za a yi umarni da sadaka ko da a yi umarni da islahun bainan nas gyara tsakanin mutane gyara zamantakewa tsakanin al'umma wanda manzon Allah ya ce mutane ba za su bar umarni da kyakkyawan aiki ba ya zama an rasa wanda zai yi umarni da kyakkyawan aiki kuma an rasa wanda zai yi hani ga mummunan aiki sai Allah ya sallada azzaluman shugabanni akan al'umma manzo Allah ne yake faɗin haka akwai cikin wato faɗin al-Hasan al-Basri ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amara bil ma'ruf aw naha anil munkar wanda yayi umarni da kyakkyawan aiki ko yayi hani ga barin mummunan aiki fa huwa khalifatullah fi ardihi shi din nan wakilin Allah ne shi ne mai ma Allah ne a doron kasansa وخليفة رسول الله وخليفة كتابه كما شي خليفة نينا منظم الله صلى الله عليه وسلم كما شي خليفة نينا القرآن الله تعالى wato umarni da kyakkyawan aiki in dai zaka faɗi gaskiya to ka faɗa kar ka ji tsoron kowa Allah ubangiji shi kadai zaka ji tsoro kuma Allah ubangiji sai shi zai baka kariya akan duk abin da kake tsoro akwai hadisin durratu bintu abi lahabin wadda aka ce ta zo wa wadda take wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana son minbari sai ya tambayi manzon Allah yace man khairun nas ya rasulullah wani mutum ne yafi alkhairi a cikin mutane ya manzon Allah manzon Allah sai yace aniruhum bil ma'ruf mutumin da yafi umarni da kyakkyawan aiki wa anhahum anil munkari mutumin da yake hani ga barin mummunan aiki wa atqahum lillahi wa awsaluhum li rahihi mutumin da yake kowa tsoron Allah mutumin da yake kowa sadar da zumunta wannan shine wato mutumin da ya zama mafi alkhairi a cikin al'umma duk da a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أدعف الإيمان وان حديث لنا أبو سعيد الخدري yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda ya ga mummunan abu wanda ya ga mummunan abu wanda bai dace ba to falyughayyirhu biyadihi ya gusar da abin da hannunsa fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa bi lisanihi ya furta a harshensa idan ba zai iya ba kuma ya ki a zuciyarsa ki a zuciya shine ad'aful imani mafi wato raunin imani wato ashe umarni da kyakkyawan aiki din mataki mataki ne akwai wanda yana da ƙarfin da zai zantar da doka ɗin kamar misali hukuma wadda su ne suke da authority a hannunsu za su iya zantar da hukunci to sai su zantar da hannunsu kamar yadda Allah Ubangiji manzon Allah ya faɗi haka idan mutum bai kai ya zantar da hannunsa ba tunda shi ba hukuma ne ba kila shi malami ne ko kuma shi ne isar da sakon manzon Allah ne to sai ya gusar da abin da harshen sai ce Allah fa bai yarda da wannan ba ina maka wa'azi ina faɗakar da kai ka bar kaza ka bar ka hannu ga barin aikata kaza tun kafin ukuban Allah ubangiji ya sauka maka wannan ka gusar da harshen ka kenan idan kuma mutum ba zai iya ba to ya ji abin a zuciyarsa ma'ana wannan an baka zabi ne addinin musulunci addini ne mai sauki wadda Allah manzon Allah yana ce yassiru wa la tu'assiru bashiru wa la tunfiru ku sauƙaƙa kada ku tsananta wato Allah bai saka maka dole idan ka je gurin mutane ka ga mutanen banza ne Allah bai ce dole dole sai ka musu wa'azi ba idan dai har ka fuskanci cin mutunci da cin zarafi daga gurin su Allah ya faɗi mataki mataki ko manzon Allah ya faɗi mataki mataki wanda mataki na ƙarshe shine abinda za ka iya yi shine ka kiye a zuciyanka tunda ba wanda zai buɗe zuciyanka ya ga ka ki abin ko ka so abu shine Abdurrahman al-Akhdari cikin abubuwan da yake faɗa na cikan mumini wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar yayi umarni da kyakkyawan aiki ya hani ga mummunan aiki wa an yuhibba lillahi wa yarda lahu ya so don Allah ya yarda don Allah wato duk abin da zai yi ya zama so don Allah ne kuma yana umarni da kyakkyawan aiki yana hani ga barin mummunan aiki akwai hadisin Anas ibn Malik wanda aka rawaita yace an ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mata natruku al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar an tambayi manzon Allah aka ce yaushe zamu bar wato umurni da kikkiawan aiki mu bar hani ga barin mummunan aiki yaushe zamu bari qala sai manzon Allah yace idza zahara fikum ma zahara fil umam qablakum idan abin da ya bayyana a al'umman da suka gabace ku ya bayyana a cikin ku to a wannan lokaci za ku bar hani ga barin za ku bar umarni da kyakkyawan aiki kuma ku bar hani ga barin mummunan aiki sahabbai sai suka ce ya rasulullah wa ma zahara fil umam qablana menene ya faru a al'umman da suke gabanin mu din qala manzon Allah sai ya lissafa wasu abubuwa guda wato guda hudu wanda waɗannan abubuwa ‘yan uwa idan za mu kula da su za mu ga yayi kama da wannan zamani kwarai-kwarai da gaske. Na farko manzon Allah ya ce, Almulku fi shigarikum, mulki wato ƙananu masu ƙananan shekaru su zama su ne suke mulki suke jagorantar mutane. Walfahishatu fi kibarikum, manya-manya jigajigai masu shekaru su kuma su zama su ne suke da alfasha suke zinace-zinace suke sace-sace suke ƙetare dokokin Allah wato mulki na hannun yara alfasha yana gurin manya wal ilmu fi razalatikum shi kuma ilimi ya zama a gurin kaskantattun mutane mutanen da ake musu ganin kaskantattu ne fasikai su ne za a ji suna faɗin ilimi a bakinsu suna ce Allah ya ce manzon Allah ya ce kuma ba su matsala haka cikin sulukinsu ba su matsala haka cikin ayyukansu wanda aka ce zaidu da yake faɗi dangane da wato dangane da wannan hadisi yace abinda manzon Allah yake nufi da wal ilmu fi razalatikum ilimi cikin kaskantattu shine zaidu yace idza kana al-ilmu fil fusaqi idan ilimi ya zama tofa fasikan mutane su ne da suna maganganu akan ilimi wato lallai alamu ne na da a bar umarni da kyakkyawan aiki kuma za a bar hani ga mummunan aiki kuma al'umma su jiraci bala'in da zai same su a wannan lokaci din a don haka a musufantu da umarni da kyakkyawan aiki duk gurin da ya zamanto gurin goyi ne na sabon Allah to ya haramta maka maka ka zauna a wannan waje din kamar yadda Abdurrahman al-Akhdari din ya faɗa wala yahillu lahu suhbat al-fasiqi aw mujalasatihi illa bi daruratin bi halatta mata ya zauna da fasiki ba yayi musahaba da fasiki ko ko ya wato ya zama ya zauna guri ɗaya da shi illa bi daruratin sai da lalura na rashin lafiya ko kuma dai babu yanda za ka yi to shi kenan sai ka yi tarayya da wanda yake ƙetare dokokin Allah kuma Abdurrahman al-Akhdari yace wala yatlubu ridal makhluqin mutum ba zai nemi yarda na halittun Allah ba bi sakhil khaliqi idan dai dai saba wa mahalicci sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani daga cikin sahabban manzon Allah lokacin da ya musulunta mahaifiyarsa ta ce wallahi za ta fito rana ta zauna ba za ta ci ba ba da ta sha ba sai yayi ridda ya rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko sahabin ya zo ya samu mahaifiyan sai ce babu ki tashi ki tafi gida shi ya fi miki ki dauki abinci ki ci shi ya fi miki domin wallahi idan kina da rai guda dubu ina gani daya ya fita daya ya fita wallahi in dubun nan da su kare kaf badan rabu da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam wato ba za ta nemi yardan halittu domin ka saba wa mahaliccinka ba saboda Allah ya ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin da Allah da manzonsa su suka fi cancanta ka nemi yardan su idan kai mu'mini ne to don haka Allah ubangiji yake nuna waɗannan mutane wato ɗaya daga ciki ko kuma wani shafi daga cikin halayen yahudu da nasara na kashe annabawa innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim alam tara ila alladhina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله يكي ودند سكة فانتدى ودند سهوفي سكي كافر شواد آيوين الله suke kakkashe annabawa babu laifin tsaye balle na zaune laifin su kenan sun ce su shaida la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu su bi Allah su bi dokokin Allah shine laifin su to Allah yace sakamakon waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah suke kashe annabawa ba laifin tsaye balle na zaune suke hana ayi umarni da kyakkyawan aiki bayan Allah ya ce a musu albishir da azaba mai raɗaɗi to Allah ya ce su ɗinnan ga wani sakamako ɗin ula'ika habitat a amaluhum fid dunya wal akhira waɗannan mutane ayyukansu ya rushe a duniya da lahira rushewan aiki shine wato mutum ya tsinci kansa cikin wadda suke shirka ma Allah ubangiji ko ku suke ketare dokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rusa ayyuka Allah ubangiji ya ambace shi wato dangane da mushrikai Allah ubangiji yace la in asharakta la yahbatanna amaluk wato idan kai shirka ma Allah ta'ala to duka ayyukan da kai gaba ɗaya za su rubuje duk sadakan da za ka yi ba ruwan Allah da wannan sadaka din duk sallan da za ka yi ba ruwan Allah da wannan sallah din shi yasa kafiri sadakansa ba zai masa amfani ba a iya duniya zai masa amfani amma idan an je lahira tun da zuciyarsa akwai kafirci to sadakan nasa ba zai yi amfani ba to haka masu daga murya a gaban manzon Allah sabila da daga murya a gaban manzon Allah ba karamin laifi bane Allah ubangiji yake nan tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ya ku mu'minai kada ku daga muryan ku sama da muryan manzon Allah idan kuna daga muryan ku sama da muryan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ayyukan ku za ku rubuje shi ba tare da kun sani ba wannan shine ladduban da Allah ke koyar da sahabbai yaya za su yi zamantakewa da manzon Allah aka ce akwai wani sahabin da yana daga cikin ɗabi'unsa idan ya zo fadan sayyiduna rasulullah yana ɗaga muryansa sai sai muryansa ya fi na kowa tashi lokacin da aka saukar da wannan aya ya ji kuma ga ubangiji ya ce nan ta habata a amalukum wa antum la tash'urun ayyukan ku za su ruguje gaba ɗaya ba tare da kun san ma aikin ya rushe ba sai ya koma gida ya bar fitowa yana ganin shi kan ma gaba ɗaya ya rasa imaninsa ya zama dan wuta gaba ɗaya sai da yayi sati bai fito ba manzon Allah ya tambayi sahabbansa yace ina wani ba na ganin sa aka ce mu ma dai ya suka ce mu ma dai ya buya mana ba mu ganin sa ya rasulullah manzon Allah ya tura a duba shi da aka je sai matansa ta ce ai kuka ke ta yi ya ce kawai ya san ya rasa imaninsa ya rasa ayyukansa sabila da aya ta sauka tana sukan irin su'ul adabi da yayi a hadaran manzon Allah da aka dawo aka faɗa wa manzon Allah manzon Allah ya ce a je a ce masa in ana son a ga dan aljanna a gan shi shi dan aljanna ne baya da wani laifi a gurin Allah to daga nan ne da ya dawo fadan manzon Allah in zai yi magana da manzon Allah wanda ke gefen sa ma baya jin me ke faɗa sabila da luzumul adab ma rasulillah lizimtan ladabi tare da manzon Allah har Allah ya saukar da innal ladina yaghudduna aswatahum عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وعجر عظيم للي ودن سكي قصة قصة مريم عند رسول الله أظم من ظن الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى waɗannan su ne wanda Allah ya jarrafi zukatansu saboda tsoronsa suna da gafara daga gurin Ubangiji kuma suna da lada mai girma to ga wasu ma wadda sun ruguje ayyukansu tun daga duniya daga cikin Yahudu da Nasara Allah yana tabbatar da haka ula'ika allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah waɗannan wadda aka sifanta su a baya su ne wanda ayyukansu ya rushe tun daga duniya aikinsu ya rushe a lahira ma aikinsu ya rushe ma'ana ba su da nasara a duniya ƙarshensu a duniya ko a zo a kashe su ko kuma dai su yi mutuwa irin na ragage wanda suka gudu tunda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi fatku makkata wannan addini dole wasu sun bi addini din sabila da yanda addinin ta mamaye wasu kuma sun gudu sabila da yanda babu makawa wannan addini ya iso gurin da dole ko su mika wuya ko su gudu to tun daga duniya suka ga asara kamar yanda najranu suka ga wafdu najran suka ga kaskanci tun daga duniya aka kora su daga madina suka yi khaybar suka yi sham duka ana kora su daga karshe suka gamu da kaskanci aka kore su ma wasu aka ce ba za su fita da komai na dukiyansu ba za su fita ne daga cikin madina wannan abun da ya faru shi da su kenan tun daga duniya suka haɗu da kaskanci kuma a lahira ma za su je su gamu da azaban Allah wa ma lahum min nafirin wa ma lahum min nafirin ba su da wasu wadda da su kawo musu ɗauki ko su kawo musu gudumawa ba su da shi dama mushrikan makka a baya Allah ubangiji ya faɗa mana masu bautan dodanni masu bautan koma bayan Allah a ranan alkiyama da su yi barahasa da su da wanda suke bauta musu istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرع منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله أبنجي يتي لوك سند الذين اتبعوا وند أكا بيسو سكا برنت دقوات سكا بيسو sabila da a ranar shaidan ma shaidanin da ke zuga mutane su saba ma Allah shaidan ma zai faɗa wa mutane wala talumuni wa lumu anfusakum kada ku zarge ni yau fa ni ma ba ruwana ba ruwa na yau ku je ku yi fama da kanku da kanku wala talumuni wa lumu anfusakum to haka ranar lahira duk wanda ka hada kai da shi kuna wani alaka na sabon Allah ko ko wani shedanin da kake bauta masa koma bayan Allah ko wani dagutu to za ku yi farahata a gaban dandazon alkiyama istabarra allazina tubi'u min allazina tabu wa ra'aw al'azaba lokacin sun ga azaba kiri da kiri wa taqatta'at bihim al-asbab kuma dalilai ya yanki sabila da sun kowa ya ce su sun ce babu ruwansu da mabiyansu wa qala alladhina tabau lokacin ne da su yi nadama su kwankwasa su kwankwasa haƙorin su amma nadaman ba za ta yi amfani ba nadaman shine law anna lana karratan da za mu iya dawowa duniya da zai yi a dawo to za mu barranta daga su kamar yadda su ma suka barranta da mu Allah ya ce haka za a yi ta nuna musu ayyukansu asara ne a gare su wa ma hum bi kharijin minan nar kuma ba za su fita daga cikin wuta ba a wannan rana to haka waɗannan waɗanda suka sufantu da waɗannan sifofi Allah ya ce wa ma lahum min nasirin ba su da wani wanda za su kawo musu ɗauki ko su taimake su ko su kawo musu gudumawa alam tara ila
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ليحكم بينهم ثم يتولي فريق منهم وهم معرضون
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم مؤردون Allah ya ce yake faɗa wa manzon Allah sabila da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato shalele ne na Allah ko ba a yi abu a gaban manzon Allah ba to a gabansa aka yi sabila da Allah zai kawo masa ya fassaka masa duk abin da aka rufe wa manzon Allah to ba a rufe masa ba a bayyane shi shi yasa aka ce lokacin kissan nan na wato sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai saba wa mahaifiyarsa lokacin da manzon Allah bayan ya gagara faɗi kalmar shahada manzon Allah ya ce ku tara mun kirare na kona shi mahaifiyarsa ta ce ka kona ɗana a gabana ya rasulullah annabi ya ce ki faɗa min gaskiya kin yafe masa in baki yafe masa ba wahayi zai zo min wato ya tabbatar min ya tona min asirin abin da kika boye a zuciyanki to haka Allah ubangiji ke bayyana wa manzon Allah haka Allah ke nuna wa manzon Allah ya gani da idon sa shi yasa aka ce ilimin manzon Allah ba irin na sauran mutane bane sabila da shi manzon Allah a gurin sa saboda girman darajarsa duk abubuwan da zai faru a duniya tun daga farko har ƙarshe an yi a gabansa ya gani abin da zai faru ranar lahira ma dukka gashi dai lahiran bata zo ba amma an saka a gabansa ya gani ya san duk abin da zai faru shi yasa zaka ji manzon Allah idan yana bada labari ko da misali labari ne na tashin alkiyama zaka ji annabi yana faɗan abin ne amma ya abin ya riga ya wuce zai ce an tashi alkiyama bayan na fito na ga jibril ya kawo min taguwa na na sadda annabi musa a makala a jikin al'arshin allah ban san ko shi ne ya riga ni tashi ko kuma ni ne na riga shi tashi ba kaga wannan dukkan manzon allah yana nuni ne zuwa ga kiyaman nan ma da halittu suke jiranta shi a gurinsa har an riga an tashi alkiyaman ta riga ta tashi ya ce za a yi kaza fakiran mumine da su zo su koko zan shiga aljanna da ni da fakiran muminai bayan na shiga yan wuta suna kuka suna neman ɗauki na na fito na nema musu ubangiji ya musu sassauci Allah ya yi umarni a fito da duk wanda a zuciyarsa akwai ƙwayan zarran imani wannan duka abu ne wanda ya riga ya faru shine Allah ke faɗi wa manzon Allah alam tara ashe baka gani ba ilal ladina utu nasiban min alkitabi zuwa ga mutanen da aka ba su wani kaso daga cikin littafi yud'auna ila kitabillah ana kiran su zuwa ga littafin Allah liyahkuma bainahum domin littafin yayi hukunci a tsakanin su amma summa yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun sai wasu jama'a daga cikin su su gudu suna masu baudewa suna masu butulcewa aka ce wannan aya ta sauka ne wato a akan wasu mutane biyu daga cikin yahudawa wanda suka yi zina da suka yi zina sai aka ce to ai abin da ke rubuta cikin littafin Allah shine duk wanda yayi zina a jefe shi sai suka ce a'a ba haka bane abin da ke rubuta cikin littafin suna taura shine duk wanda yayi zina to za a shafa fiskansa ne da bakin tukunya da bakin gawayi to shikenan wannan abu shine hukubansa manzo Allah sai ya ce to aje a dauko a taura din a duba suka je suka zo da a taura manzo Allah ya ce to wani ya karanta a cikin su da suka zo wajen karantawa sai suka ki su karanta wajen rajamu din wajen jefewa din sai suka karanta ai wato sai suka tsallake gurin Abdullahi ibn Salam yana nan sai ya ce ma mai karatun daga hannunka daga hannunka karanta nan karanta nan shikenan sai ya gagara karantawa sai a wajen aka tabbatar da cewa suna koye abin da ke cikin littafin su ba su so a musu hukunci da shi shine Allah yace alam tara baka gani ba ila alladhina utuna siban min alkitabi wanda aka ba su wani kaso daga littafi yud'auna ila kitabillahi ana kiran su zuwa ga littafin Allah amma li yahkuma bainahum dan littafi ne musu hukunci thumma yatawalla fariqun minhum wa hum muridun abinda Abdullahi ibn Abbas yace dangane da wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani wajen da ake ce masa baitul madarasi baitul madarasi kai astaghfirullah to da ya shiga ya haɗu da wasu yahudawa sai annabi ya kira su akan su yi imani da ya kira su akan su yi imani sai suka musa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su yi imani ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka saukar masa da wannan aya alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi amma hadisin da ya zo daga amru da kuma harisu dan zaid akan dalilin wato saukan wannan aya aka ce yahudawan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haɗu da su sun tambayi manzon Allah suka ce ala ayyi dinin anta ya muhammad akan wani addini kake ya kai muhammadu فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya ce inni ala millata ibrahim inni ala millati ibrahim ni ina kan addinin annabi ibrahim ne sai yahudawa suka ce masa to fa inna ibrahim kana yahudiyyan fa inna ibrahim kana yahudiyyan annabi ibrahim ba yahudi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce musu fa halummu ila at-taurat ku je ku kawo at-taurat fa hiya bainana wa bainakum ita za ta yi alƙalin tsakaninku sai suka ki su kawo a taura din sai Allah ya saukar da wannan aya alam tara ila alladhina utuna nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum muridun na'am zalika bi annahum
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ذلك إشارة لي أكي ومن ظن الله صلى الله عليه وسلم أبن ليسا سكي تونن wato kaucewa wa dokokin Allah din da kuma wato ayoyin da Allah Ubangiji ya nuna musu ƙararin annabcin manzon Allah suke yi akwai wani buri ne wanda suka ɓoye a zuciyarsu wanda wannan buri shine yake ruɗinsu zalika bi annahum ai ba abin da yasa suke haka sai dai su qalu sun ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wuta ba za ta taba mu ba sai wasu kididdigaggun kwanaki kwanaki ne wato in ma damu shiga wuta kwanaki yan kaɗan za mu nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu ai mu ƴaƴan Allah ne mu masoya Allah ne a cikin suratul baqara Allah yana faɗa mana wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat tilka amaniyuhum a a qul ittaqattum inda Allah ahdan falan yukhlifa Allah ahda am taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun sun ce lan ta masanan naru illa ayyama ma'dudat wuta ba za ta taba mu bace wasu yan kididdigaggun kwanaki wai waɗannan kwanakin su ne wato kwana goma ko ku kwana goma sha takwas a wani kaulin kuma kwana arba'in sabila da kwana arba'in suka yi suna bautan dan maraki to wai a iya wannan kwanakin ne ma in za a kona su za a kona su a wuta to ai ko idan aka saka mutum a wuta koda na kwana ɗaya ne ya wulakanta ya wulakanta bai zamo mai daraja ba wanda ke da daraja kan Allah ba zai saka shi a wuta ba to idan wannan abu da suke faɗi haka ne su kawo hujjansu to ba za su kawo hujjan ba babu dalili shine Allah yake zalika bi annahum abin da ya ruɗe su suke waɗannan abubuwa su dinnan qalu sun ce lan tamassana an-nar wuta ba za ta taba taba mu ba illa ayyaman ma'dudat sai wasu yan ididdigaggun kwanakin da bai ci a kirga su ba wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abinda suke kirkira ma Allah ta'ala a cikin addinin su na fadin nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ko kuma lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat wannan abu shi yake rudin su cikin addinin su ma kanu yaftaruna abinda suke kirkira ma Allah na ƙarya malami na zalbi sultanan wadda Allah bai saukar da wato wani hujja wadda ke nuni akan haka ba na'am
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف تويايا wannan ta'ajjubi ne to yaya kenan za su kasance lokacin da muka taro su ranar alkiyama sun gama wannan shelan ta ƙarerayin sun gama yin irin maganganun da yake cike da ƙarya da ƙirƙira ga Allah ta'ala ba su tunanin yau matublar sara'iri wa ma lahum min quwwati wala nasir ba su da wani ƙarfi ko mai taimako yaya suke ji da wannan rana din shi yasa Allah ubangiji ke faɗa يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا كجيت أورندا وترانا ولا ونرانا ري بذات ساكا موتري دواني أبو باب cewa ku gani ƴaƴan annabawa ne ba zai muku amfani ba wata rai ba za ta tare ba wata rai wani abu ba wala yukazu minha adlun wala tanfa'uha shafa'atu wala hum yunsarun wata rai ba za ta karbi fansan wata rai ba wata rai ba za ta ceci wata rai ba illa man azina lahur rahman sai wadda Allah ya masa izini cikin annabawa kuma su ma za su ceci muminai ne da musulmai ba wanda suka kafirce ma ayoyin Allah suka kafirce ma dokokin Allah ba to shine ubangiji yake ce fa kaifa yaya za su kasance idza jama'nahum idan mun taro su liyaumin ga wata rana wanda larai ba fihi babu kokonto a wannan rana din wa wufiyat kullu nafsin za a cika ma kowace rai ba ta gabar abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna su din nan ba za a zalunce su ba za a ba ma kowace rai abin da ta aikata gashi ga abin da ka aikata ga abin da ka faɗa ga abin da ka ci gabobin ka ma za su yi maganganu su maka shaida ranan da Allah ubangiji yana faɗi ya yawmu tukallimuna aydiyahum wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun ranan da hannayensu kafafuwan su da su yi musu maganganu su shaida akan abubuwan da suke aikatawa a cikin wani turan Allah yana faɗi wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala marra gabobin su duk za su yi magana komai da komai da ka boye ma ubangiji za a fallasa shi a wannan ranan za a yi tonan filili idan littafin ka mai kyau ne to shi kenan za ka juya ga mutanen ka kana farin ciki kana ce ku karanta littafi na ku karanta littafi na ha'u muqra'u kitabiya amma idan littafin ka ba mai kyau bane to za ka ce wayyo kai tona wayyo kai tona ina ma ban samu wannan sakamakon ba ma abna anni maliya halaka anni subhaniya sai Allah ya ce ku zuhu fa qulluhu thumma al-jahim sallu ku kama mai wannan maganganu ku daure shi duk wannan maganganun nasa ba zai masa amfani ba ku jefa shi a cikin wutan jahannama ku daure shi da sarka wadda take da madauri guda 70 wanda take da guru guru kwaya 70 Allah ubangiji ya tsare mu to Allah yake ya yake nan idan muka taro su zuwa ga ranar da babu kokonto cikin wannan rana kuma za a cika ma kowace rai ma ka sabar abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna su din nan ba za a zalunce su ba na'am
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم كفدامك اللهم شيء بنجدي duk wannan wato abubuwan da suke tunanin cewa suna da shi na daraja a gurin Allah ko ko na mulki a gurin Allah ko ko rayin da suke yi to ka faɗa musu ya Rasulullah Allahumma malikan mulki ya Allah ubangiji mamallakin mulki wadda kai ne mai mulkin iyaka mulki duka zai kare ya komo zuwa gare ka mulki sifa ne na ubangiji yara wa bayinsa kuma sukan zai kare gare shi Allah ce kirari makansa da kansa liman mulku yawm lillahi alwahid alqahhar lillahi alwahid alqahhar a Allah ce qul illahumma ka fada musu ya rasulullah Allahumma malik almulk ya Allah kai ne mamallaki na mulki tutil mulka man tasha kana bayar da wannan mulki ga wanda ka ga dama وتنزيع الملك ممن تشاء كنا زار wannan mulki daga wanda kaga dama wa tu'izzu man tasha'u kuma kana girmama wanda kaga dama ka bashi daraja da girma wa tudillu man tasha kuma kana kasantar da wanda kaga dama biyadika alkhair alkhair yana hannunka ya ubangiji yana gunka innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai ne mai iko akan komai da komai duk lokacin da kaga dama zaka aikata abin da kaga dama sayyidina ali ibn abi talib yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da Allah ya nufi ya saukar da Fatiha da ayatul kursi da ayan da muka karanta a baya shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi da kuma wannan aya na qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wannan ayoyi guda hudu da Allah ya nufi ya saukar da su ayoyin sai suka makale a jikin al'arshi suka makale a jikin al'arshi suka ce ya ubangiji zaka sako da mu tahbitu bina darar zunubi wa ila man ya'fi zaka sako da mu duniya gidan zunubi ka sako da mu gurin wanda suke saba maka Allah Ubangiji sai ya ce ma waɗannan ayoyi wa izzati wa jalali na rantse da girma na da buwaya la yaqra'u kunna abdun akiba kulla salatin akiba kulli salatin maktubatin illa astantuhu hazirat al-quds ba wani wanda zai karanta ku a bayan kowace sallah la yaqra'u kunna abdun akiba kulli salatin maktubatin ba wani bawan da zai karanta ku bayan kowace sallah wadda Allah ya fardanta ta illa askantuhu hadiratul qudsi na ajiye shi a shinge na tsarki na alama kana ne wa illa nazartu ilayhi bi ayni al maqnuna sai na dube shi da wato dubana wadda yake na koyin ta fi kulli yawmin sab'ina nazara sai na dube shi duk rana na masa duba sau 70 wa illa qadaitu lahu fi kulli yawmin sab'ina haja duk rana kuma sai na biya masa bukatan sa guda 70 adnaha al-maqsada mafi karanci cikin bukatun da dan biya masa shine in gafarta masa zunubansa wa illa a'atuhu min kulli aduwin wa nasartuhu alayhi kuma sai na tsare shi daga dukkan abokin gaba na taimake shi akan abokin gaba wala yamna'uhu min dukhulil jannati illa an yamut kuma babu abin da zai hana shi ya shiga aljanna sai dai mutuwa wato wa'innan ayoyi manya-manyan garabasa ne wanda ke narke a cikin waɗannan ayoyi wanda baka isa ka gidan yasu ba da ayatul kursi na farko kenan da fatiha da shahidallahu annahu la ilaha illa huwa da kuma wannan kulillahumma malikal mulki din kalizinci waɗannan ayoyi sun ishe ka riban duniya da lahira gashi nan ingantacce daga hadisin sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu anhu manzon Allah ya ce duk mai karanta wannan zan Allah ubangiji yayi rantsuwa zai aje shi a aljanna Allah ubangiji yayi rantsuwa zai biya masa bukatunsa guda dubu saba'in duk rana mafi karanci zai gafarta masa zunubinsa Allah yayi alkawari yayi rantsuwa zai tsare shi daga dukkan abokin gaba kuma Allah ya yi alkawari ya yi rantsuwa babu abin da zai hana mai karanta waɗannan ayoyi ya shiga aljanna sai dai ya mutu to ashe duk wani abin da zaka kama neman kulumboto ko ka je gurin wane ya baka kaza ko ka je gurin boka ko ka je gurin wato wani wanda zai ketare dokan Allah ga abu Allah ya aje shi a alkur'ani arha ka zo ka ɗauka Allah ubangiji ya baka ya sauƙaƙe maka amma yanzu abun mamaki mutum ya zo gurin kama da bukata ka ce masa ga ayan qur'ani sai ya maka kallon ba kawai ne kai sai ya maka kallon ai baka san yadda ake yi ba ya fi son ya je gurin da da a fassara masa a ce ka je ka nemo kaza ka je ka nemo bakin kaza da jan kaza da kaza da kaza da kaza a hada kulumboto wani abu ma ya kauce ma dokokin Allah ta'ala a ce shi zai wannan ya ci kwanta masa a ransa akan a ce masa yi aikin yi kaza wadda yake cikin ayoyin Allah wadda sai na Rasulullah ya zo da shi kuma abun mamaki kaga musulmi ne da ya yadda da musulunci ya yadda da alkur'ani amma bai yadda da abin da Allah yake faɗi dangane da alkur'anin ba bayan Allah ya ce wa nunazzilu min alkur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina muna saukarwa daga cikin alkur'ani abinda waraka ne da kuma jin kai ga muminai a hadisin mu'az ibn jabal wanda ke nuni akan falalan wannan aya zan yi mana bayani akan falalan wannan aya domin mu ribaci gara basansa kamar yadda yazo cikin hadisan manzon Allah mu'az ibn jabal radiyallahu anhu yace wato na faku gabarin manzon Allah ranar juma'a ranar juma'a ban zo an yi juma'a da ni ba ihtabattu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawman falam usalli ma'ahu juma'ata na faku wato ban zo gun manzon Allah ba wata rana ban yi sallan juma'a tare da manzon Allah ba da na fito fa qala rasulullahi ya mu'ab ya kai mu'ab me ya hana ka zo mu sallan juma'a sai yace ya rasulullahi akwai wani ba Yahude sunansa Yohana ibn Bariya yana ji na bashi kuma ya tsaya a dokin hanya yana jiran zo ya tare ni ya kama ni da wannan bashi kuma bani da abin da zan biya dan haka yasa ban fito ba manzon Allah sai ya ce ma sayyidina Mu'az shin kana son Allah ya biya maka bashin ka ya kai Mu'az sayyidina Mu'az ya ce eh ya rasulullah manzon Allah ya ce kace kowane rana kace qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ka karanta wannan aya har zuwa inna Allah yarzuqu man yarzuqu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab ka karanta har zuwa karshe bayan ka karanta ayan sai ka faɗi waɗannan addu'a رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتي آه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتي منها ما تشاء وتمنأ منهما ما تشاء من تشاء اقضي علي ديني bayan ka faɗa sai ka ce ya mai jin ɗan duniya da lahira kana bayar da abin da ka ga dama daga duniya da lahira ma wanda ka ga dama kana hana abin da kaga dama daga duniya da lahira ma wanda kaga dama iqdi an dayni ko ko iqdi anni dayni ka biya min bashi manzon Allah yace falau kana alayka mil al-ard zahaban la adahu Allah anka la addahu Allah anka da a ce kana ana jin ka bashi cikin duniya to Allah ubangiji zai biya maka wannan bashin kaman yanda yake cikin ingantaccen hadisin al-Imam al-Bukhari wato idan ana bin ka bashi komin yawan bashi a a banki ne ke bin ka bashi a a kasuwa ke bin ka bashi a a jarin ka ya karye ka rasa yanda za ka yi ka dawo zaman gida a a bashin ma ya sa ka gudu ka bar garin ku kada ka rabu da wannan haya ga abin da sayyidina rasulullahi ya ce in ana bin ka bashi cikin duniya cikin duniya in dai kullum za ka karanta wannan ayan قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء zuwa karshe Allah ubangiji zai biya maka wannan bashin naka sabila da abin da Allah ya ajiye a cikin wannan aya na alkhairi da rahma aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka saukar da wannan aya duk da asbabun nuzul ko ko sababun nuzul na saukan aya din an faɗi maganganu daban-daban amma an ce dalilin saukan aya din kaman yanda ya zo daga faɗin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu da kuma Anas ibn Malik radiyallahu anhu lokacin da manzon Allah ya bude Makka yayi alkawari wa mutanansa ma al'ummarsa kenan cewa masarautar Rum da masarautar Faris duk da su kaskanta su durkusa a gaban daular musulunci lokacin da manzon Allah ya faɗi haka masahabbansa sai munafikai suka kama tsegumi suna rada da Yahudawa suna ce haihata haihata min aina li muhammadin mulka farisa wa rum har abada har abada haihata haihata ta ina Muhammadu zai samu mulkin Faris da mulkin Rum sai Allah ya saukar da wannan aya yana ƙayyata su yana faɗin ai mulki na Allah ne yana ba ma wanda ya ga dama kuma yana hana wanda ya ga dama wasu idan za su fassara ayan sukan ce qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha kana bayar da mulki ma wanda kake so kamar yadda za ka ga wasu 'yan siyasa sun haddace wannan ayan kwarai-kwarai da gaske idan suka zo sai suna jawa suna ce kana ba da mulki ba wanda kake so a'a ba haka ba haka ayan ke nufi ba ba wai Allah yana ba da mulki ma wanda yake so bane Allah na ba da mulki ma wanda yake so kuma yana bayar da mulki ma wanda baya so tunda shi ya ba mana marudu mulki yake faɗa mana cikin suratul baqara alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbih an atahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أهي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتيه الشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر Allah ya shaida da kansa Allah ya bayyana cewa ya ba ma annabi ya ba ma namarudu la'anannan Allah Allah ya ba shi mulki dama manya-manyan sarakunan da aka yi su a duniya wadda ba a taɓa yin irin su ba an ce shi namarudu ne ya mulki duniya gaba ɗaya kafirin zamanin annabi Ibrahim na marudu ɗan Kan'ana. Sannan daga cikin wanda Allah ya ba su mulkin duniya gaba ɗaya akwai Zulkarnai, shi ma ya mulki duniya gabaki ɗaya. A cikinsu kuma an ce akwai annabi Sulaiman, shi ma ya mulki duniya gabaki ɗaya. To wannan Allah Ubangiji yana ba da mulki ma wanda ya ga dama ne, ba yana ba da mulki ma wanda yake so ba ne. da iradansa idan ya nufi mutum ai dama duniya ta Allah ce kuma duniya ba iya musulmi ba iya musulmi ne a duniya ba fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu suna aljanna wasu suna wuta to dan haka a duniya din Allah ubangiji wata rana ka kafiri ne ke shugabantar duniya Allah yayi ta bashi dama yayi ta bashi dama har abun ta kai ta kare kuma yazo ya halaka ya shiga wuta to Allah yakan bada mulki ma wanda ya ga dama kuma yakan kwace a gurin wanda ya ga dama akwai hadisai da yawa wanda suka zo akan falalan wannan aya din amma ala ayi halin mutum musulmi yayi maza maza ya lizinci ire-iren waɗannan abubuwan da sayyidina rasulullahi da kansa ya faɗi fa'idan su akwai fa'idodin da malamai ne Allah ya nuna musu fa'idodin suka faɗa wa mutane amma akwai fa'idodin da manzon Allah da kansa ya faɗi fa'idodi din kamar misali na ayatul kursi wadda mun faɗi fa'idodi din manzon Allah ya ce duk mai karanta ayatul kursi bayan kowace sallah wadda aka fardanta ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai mutuwa kamar irin su amanar rasul wanda shi ma mun faɗi falalan su kamar irin su wato shahidallahu annahu la ilaha illa huwa da kuma ire-iren waɗannan ayoyi din innaka ala kulli shay'in qadir Allah ubangiji kai mai iko ne akan komai da komai na'am
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا أبنجي kai ne wadda kake shigar da dare a cikin rana abdullahi ibn abbas da shi da mujahid da qatada da saddi al-imam saddi sun tafi akan wato wannan tulijul laila in nahari Allah ubangiji yana nufin Allah yakan shigar da abin da ya rabu na daga dare a cikin rana wani lokaci sai rana yayi awa goma sha biyar dare kuma ya ɗauki awa tara wani lokaci kuma Allah sai ya shigar da abin da ya yi ragowa na rana a cikin dare sai ka ga dare ya ɗauki awanni kusan mafi yawa rana kuma ya ɗauki awanni mafi karanci shine wanda misalin abin da manzon Allah ke faɗi dangane da sanyi yake ce a shita'u rabi'ul mu'min idan muka lura a sanyi dare ya fi tsawo akan rana to haka to ubangiji da ikonsa da hikimansa yake yin haka a da Allah Ubangiji ya faɗi cewa shi ke da mulki, to ai mafi girman mulkin mulki shi ne wadda zai iya fito da rana ya gusar da rana wannan duk ne mulkin da ba zai iya wannan ba to mulkinsa aro ne mulkinsa jingina ne akwai ranar da za a kwace mulki shi yasa annabi ibrahimu sabila da zaka'an da Allah ubangiji ya bashi lokacin da namarudu yace ni Allah ne sabila da girman mulkin da aka bashi yayi da awan shi Allah ne wadda aka ce har sakawa yayi aka gina masa tubali bayan ya hau saman tubalin ya daura keji bisa gaggafa gaggafa ta tafi da shi sai da ta kai shi farfajiyan sammai aka ce sai da je duniyan wata in ji malaman tarihi sai da je duniyan wata ya shiro kibiyansa ya harba sama da kibiyan ta dawo sai ya ce ya kashe Allah dama ya yi wannan tafiyan ne da niyan ya kashe Allah Allah Ubangiji ya farmatso shi ya hurgo shi ya faɗo daga sama bayan ya faɗo bai mutu ba amma Allah Ubangiji ya jarrabi abin da ya kai ƙarshen rayuwarsa shine sauro sauro ne ya shiga kunnensa wato sauran idan ya tashi ya yi ta hajijiya a kunnensa yana juyawa yana juyawa idan kuma wannan yanayin ya zo masa sai an yi ta dukan kansa da guduma sai an yi ta dukan kansa da guduma ya samu sassauci to da yake shi Allah ne sabila da ya ga girman mulkin da Allah ubangiji ya bashi sai annabi Ibrahim ya ce a kai Allah ne to ai Allah ubangiji yana rayawa yana kashewa kaifa sai ce a ni ma ina rayawa ina kashewa sai ce a zo da mutane guda biyu daga fursuna aka zo da su sai ya kama ɗaya ya ce a kashe shi aka tara wuyansa sai ya ce to na kashe wannan kai kuma mai laifi ne laifi kisa ne kai ma akan ka toje kana yaje maka dan haka na kashe wannan na raya wannan to da ya zo da wannan wato wani rashin wayo da jahilci sai annabi ibrahim ya nuna masa irin nasu na annabawa sai ya ce to ai ba haka ne ba tunda kayi wannan fa inna allaha ya ci bishamsi min al-mashriqi Allah yakan fito da rana wato ta ta gabar ne to dan ka nuna mana kai mai rayawa ne kashewa ne fatihi hamin al-maghribi ka fullo mana da rana ta gaba a ta yamma ta fito ta yamma a maimakon ta fito ta gaba to fa buhitan da zika fara nan ne wato kafiri ya rude kenan ya shiga cikin magagi ya rasa me zai ci to shine ubangiji anan bayan ya faɗi shi ke ba da mulki ma wanda ya ga dama ya kwace abun wanda ya ga dama domin ya nuna iyakan mulki ya gure ga Allah lillahi al-wahid al-qahhar Allah shi ɗaya yake da mulkin sarrafa halittu da juya dare da rana sai yake a girman mulkinsa shi Allah tulijul laila bin nahar abinda kowa baya iya yi cikin masu mulki kai kake yi ya Allah kana shigar da dare cikin rana wa tulijun nahara fil layl kuma kana shigar da rana cikin dare wa tukhrijul hayya min al mayyit kana fitar da rayayye daga matacce malamai suka ce rayayye daga matacce shine Allah yakan saka mutumin banza ya aiki mutumin kirki kafiri ya aiki musulmi wannan duk yana cikin wato yana cikin tukhrijul hayya min al mayyit ko ko mutumin da jahili ne futuk a ga ya aiki babban malami wannan yana cikin tukhrijul hayy min al mayyit wa tukhrijul mayyit min al hayy kuma kana fitar da mutacce daga rayayye kana fitar da mutacce shine kaga mutum musulmi ya aiki kafiri ko kaga mutumin mutum malami ya aiki wani fitsararren mutum jahili to wannan duk yana cikin wannan bangare din wa wa tarzuku man tasha'u bi ghairi hisab kana azarta wanda kaga dama ba tare da ka lissafa ba ko ka kidanyi za mu tsaya a nan wajen lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuma muna da sanar da ƴan uwa maganan program din mu na tafsiri wadda mutanen Adamawa suka dauki nauyin saka shi a Benkola online radio wanda a duk yadda mutum yake a duniya zai iya kamawa ya ji to a bibi wannan tasha din domin samun tafsiran ga wanda ba su jiha kamar yadda ake sakawa a gidan rediyon jiha da kuma wasu garuruwa din to domin mutum ya samu ko a ina yake zai iya jin wannan channel din na Dinkola online radio Allah ya saka mu wanda suka dauki nauyin karatuttukan mu a ko ina suke da alkhairi wanda suka dauki nauyin na cikin gari Allah ya biya su wanda suka dauki nauyin na wajen gari duka Allah ya biya su maulan mu shehu fahiru Allah ya kara masa lafiya ya kiyaye mana shi ya bashi lafiya ya nuna masa yadda yake so cikin almajiransa da muridansa da ƴaƴayansa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته